على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka da lahadi daren litinin 29 da watan zulqa'ada hijirar shugaban halitta annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 44 wanda ya dace da 18 haka ne da watan 6,2023 idan tarihi ya inganta. Ci gaba da karatun littafin Matinil Iziya na Abul Hassan Ashazini, alaihi rahmatullahi ta'ala al-Maliki, a wannan masallacin mai tarin albarka na annur da yake wannan unguwa ta maɓoyar amare a wannan gari namu mai albarka na tawa. karatun da muke gabatarwa a majalisinmu na fiqh wannan shine majalisi na darasi na bakwai a cikin wannan littafi muna roƙowa Allah subhanahu wataala ya datar da mu da abin da muke karantawa Allah subhanahu wataala ya sanya mu wanye da wannan duniyar lafiya a satin da ya gabata mun kwana a cikin babin ababin da ke warware arwalla haka ne jama'a muna karatu akan abubuwan da suke walwala arwalla malam ya zano mana ridda sannan kuma malam ya zano mana abin da ya shafi shakka sannan kuma malam ya zano mana abin da ya shafi watan yin hadasi da ma abin da ya shafi watan shafar mace ko za mu dora ga akan zancen malam da yake cewa yace wala bin i'azi min ghairi ladhatin wala bil ladhati bin nazri min ghairi min ghairi mazi wala bit tafakkuri ma al ladhati fi qalbihi min ghairi in'as malan yana zano mana hukuncin mutun ya shafi al'aurarsa bayan yayi arwalla shine malan ke cewa idan mutun ya shafi duburarsa na farin namiji ko mace dan yayi arwalla dan ka shafi duburarka arwalla bata walwale ba akwai shamaki tsakaninka da dubar ko babu baya warware wallah sannan malai ce idan mutum ya tabi maremarin sa guda biyu wannan kuma baya cikin abun da ke kare arwallah sannan malai ce wala bin azim min ghairi ladza miƙewar gaba gaban namiji ya miƙe ba tare jin dadi ba ko kuma da jin dadi ta hanyar ta hanyar kallo amma mazi bai fito ba shi ba baya kai da arwalla ko kuma mutun yayin tunani da jin dadi a cikin zuciyarsa haka ne sai malace far'ani wasu rassa guda biyu wani sabon karatu maran sai dora mana da ya kamata kowanne mu ya lura akai yace alqarqaratu shadidatu tujibul wudu kukan ciki karar ciki mai tsanani tana walwala alwarra menene karar ciki na'am menene ma'anar ƙara ciki nirdawar hanji masha Allah hanjin mutum su nirda nirdawar hanji suna zawa ne ta hanya guda guda biyu hanyar farin ko ta rashin lafiya na zahi haka ne zafi yana sanya cikin mutum ya ta ƙara ko kuma kasance yana jin bayan gari mun bayyana to idan eh mirdawar cikin ya kasance ta hanyar rashin lafiya ne na zafi to wannan baya tabar wallan mutum amma idan murdawar cikin saboda kana jin kashi ne sai ka matsi kanka har zaka inda cikin yake murda maka to wannan mala yace tujibul wudu yana sanya mutum ya saki arwallarsa mun bai ji karatu masha Allah asani mala yace abu nabi qala yake ce mala yace fil kitabi a cikin littafi in salla wa huwa yudafi'ul hadatha a'ada abadan idan mutum yana sallah to sai bawali ko kuma kashi yake yake son ya fito masa sai yake tunkuɗe wannan abin yake matse sa yake matsa wannan kashin ko bawalin yake yin yadda za a yi kad wannan kashin ko bawalin ya fito to mala yace wannan abun ko da ka yi da sallah a haka sai ka saki sallar ka ma'ana dai alwallaka ta mi ta kai kun bace karatu idan mutun yazo yana cikin sallah sai ya ji cikin shi ya yana jin kashi ko yana jin bawali kuma abun ya matse sa mi zai sai ya sallame sallar ya je ya biye wannan bukatar ya sake ar wallahi zai cigaba da sallarsa amma idan ya jira yace do bari a ida sallar sannan ya je to mallan ce wannan jiran da kai bai maka amfani sai ka sake sallar ka saboda annabin Allah ya hana mutun yayi sallah yana kashi yana damuwa ko kuma bawali kashi ko bawali na damuwar mutun ba zai sallah ba ban bace wannan karatu ko masha Allah wa qala al-ashyaf shehunne suna cewa malamai suna fada in mana abu zalika suka ce wannan fa idan har ya hana sa min tamamil fara'idi ya cika kasa yin farilla domin daga cikin sharuɗan yin sallah akwai akwai at-tuma'anina natsuwa haka ne at-tuma'anina tu shartun min shuruti sihhati salah natsuwa shar'i daga cikin sharuɗan ingantar sallah duk wanda yayi sallah ba natsuwa a cikin sallar sa ba ta yi ba wannan dukkan malamai sun tafi akan wannan idan mutum ya sallah ba natsuwa a tattare da shi to sallar ba ta yi ba to akwai natsuwa tare da wanda ya zo yana kama gabansa saboda bawali akwai natsuwa babu natsuwa akwai wanda akwai natsuwa da wanda cikin sai yake mirda masa saboda kashi ba natsuwa kaga anan malike cewa idan har suka hana ta cika farillai irin karatun Fatiha da kyawu ko ruku'i ko sujuda to wannan a'ada abadan malace zai sake sallar ne har abada ko yaushe ka tuna karatu zaka sake sallar ne wa in mana'ahu min tamamis sunai a'ada fil waqti idan kuma wannan kashin ko bawalin ya hana ka ka cika sunna ne irin kamar karatun sura da duk abun da suke sunnoni ne a cikin sallah to wannan sai ka sake sallar in akwai lokaci amma waccan fa ko da lokacin ya fita in dai baka cika farilla ba saboda hanyar saboda kashi ko bawali to zaka rama wannan sallar amma in sunna ce ta hana kai to malaci abinda zaka yi shine in akwai sauran lokaci lokacin sallah bai fita ba sai kai wannan sallar amma idan ya fita to saka kiyaye gaba kun mace karatu masha Allah sai malaki cewa wa in mana'ahu min tamamil fada'ili amma in kashin da bawalin sun hana sanatsuwa ne wajen bayar da abin da yake sun mustahabbai cikin sallah fala i'adata alaihi babu ranko a kansa ba sai ya ramka ba idan mustahabi ne abani mustahabi guda cikin mustahabban sallah mustahabbai na'am abin da yake mustahabi ai mun karanta ko cikin ashmawi da da akhlal mun karanta mustahabban sallah eh cewa amin duk da mun ce wasu a gun wasu malamai wajibi ne kace amin cikin sallah na'am eh tsayuwa ake ta karatu masha Allah yin karatu gajere mustahabi ne a cikin sallar magariba da da sallar la'asar aga ne to yin wannan idan idan kashin ya hana ka yin badan mustahabi to ce babu ramku akan dawon abun ba wajibi bane kun ba sunna bace muakkada mustahabi ne an so ai ko fahimta sai malace as-sayyisu abuna ku cikin ababen da ke warware alwalla zawalul aqal gushewar hankali duk wanda yayi alwalla sai ya samu gushewar hankali na wasu ɗan mintoci to wannan arwallata walwale saboda bai san abin da ya aikata ba lokacin da hakan sai gushi ko kuma bai ci karatu idan mutun yayi arwalla sai hankalinsa ya gushe to baya iya sanin abin da ya faru lokacin da hankalin ya gushe domin mutun yana gane ababe ne in akwai hankali ta tare da shi haka ne to tunda hankalin ya gushe masa wannan arwallar siyasa ki yayi hadasi ko bai yi ba tunda bai san abin da ya faru ba to ba za a yi hukunci ba a kai kun bacci karatun malle ce to shi gushewar hankali ta hanyoyi kamar haka bil igma'i ta hanyar suma mutun ya suma ai musan suma ko awil junun ko kuma hauka awus eh as-sukri ko kuma maye mutun ya maye yayi maye idan mutun hankalinsa ya gushe ta hanya guda uku hanyar farin ko mutun ya zamanto ya suma kai arwalla sai wani abu ya tsoratar da kai haka fa ka suma wannan arwalla sai ka saki saboda baka san abin da ya faru lokacin da ka suma ba haka ne abu na biyu shine hauka idan mutum yana da rashin lafiya na tabuwar hankali yana hayo masa wani lokaci zuwa wani lokaci to yayi arwalla zai je masallaci sai wannan rashin lafiyar ya zo masa to wannan arwallar da yayi tawarwali idan hankalinsa ya dawo normal to sai ya sauya arwalla haka idan mutum yayi maye shi kuma maye ana yin shi ne ta hanya guda hanya nawa ana yin maye ne ta hanya guda nawa Na'am? Akwai wani mayan da yake halal akwai wanda kuma ba na halal bane. Maye kashi biyu akwai wanda yake halali akwai kuma wanda yake haramun ne ko? Yanzu misalin magagin kwana ai bai da bambanci da maye ko? Sannan kuma akwai cikin abin da mutum zai sha na magani. Yanzu cikin magunukan da za a ruta mutum wani magani a likitance wanda zai dan sa mutum ya dan dume wani lokaci. Haka ne? da kaga wannan abu ne wanda ke halali magani ne ta kama to kuma akwai maye ta hanyar shan abun da yake haramun irin mutum ya sha ya sha giya ko ya sha na'am ko ya sha kwaya ko ya sha zace sholishan ko kuma wiwi ko eh duka wannan yana gusko ya sha dan ja eh akwai wasu shaka isansu ko akwai wasu shaka eh ko su gudayi Allah ya sauke kayan shaye-shaye suna da yawa kasan nan ko kayan shaye-shaye kuma abun ban haushi galiban masu ta'ammuli da waɗannan matasa ne haka ne waɗanda ya kamata a same su rike da alkurani suna ta hadda a same su a sahun gaba a masallacin ne sun dawo ɗan ƙwaya a cikin al'umma ya Allah ka shirya da al'umma baki ɗaya Allah ka shirye mu ka shirya da al'umma mu wannan dole sai an tayi mutane wa'azi akan hadarin shaye-shaye wallahi akwai akwai tausayi kaga yaro dan shekara da wace 12 ba amma yana shan wata kwaye da ta huce hankali shi yasa ya galiban yanzu yaran yanzu ba cika matsa musu ba saboda ɗan kwaya ne mace a gida yaron ta yace cikin argila an sanya an dan barbara su ɗan kwaya ya sha sai zai za zare ma uwar idanu a cikin gida ba ga bane har yayi kamar zai duke ta wannan musiba ce haramun ne haramun ne kuma duk wanda ke sayarwa da me sha da wanda yake na kuta dukkanin su Allah ya tsine musu albarka duk kayan da yake sa maye to annabin Allah yake cewa wannan giya ne sannan kuma ta giya haramun ce kuma Allah ya tsine mai shanta da mai sayarwa da mai dakonta da wanda ya bada shago haya da wanda ma ya taimaka wajen sayanta da masu hau mai wanke butar mai sargarkin mutane shi ma wallahi ko baya sha tsidanne ne Allah ya kare mu Allah ya sauwaye to malai ce awu sukur ko kuma maye kana sukur bi hala bi haramin mayen ya samu ne ta hanyar shan abin da yake haramun au halalin ko kuma ta hanyar abin da yake halal akwai abin da halal ne amma kuma yana sami yana sa maye au bi naumin ko kuma mutun yayi barci ta hanyar barci sai mutun ya ta kasai akwai dan yawun wannan da yawunin barci sabbatu sta ci ta sabbatu haka da makamantan wannan malace to ko kuma mutun ya hankalinsa ya gushe ta hanyar kwana idan mutun yayi kwana akwai hankali tare da shi na'am idan mutun yana kwana akwai hankali tare da shi ba hankali tare da mutun shi ya sanya a shari'ar musulunci idan ka kwanta barci to an doke alkalami ba a rubuta maka lada ba a rubuta maka zunubi ko kun fahimta idan mutum yana kwana sai mafalkin gashirin cikin harami sun ana ta labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak sai balga sai kanka zaman matala babu lada akan sa saboda mabalki mabalki ya nemo da kallan haka ne idan kai san mafalkin ga kanan ka gina masallaci da makaranta ka dauki wani marayu duka cikin mafalkin ba lada sai dai in kai azumi kudurta a zuci damun tun can abin yana a ranka sai Allah ya baka ladar niyya ko baka aikata ba haka idan mutum yayi mafalkin yana sata Allah ya kare mu ko yana zina bai da zunubi ba za a rubuta mai ba da haka idan mutum yana kwanta barci hankalin yana gushewa shi yasa shari'a ba ta aiki shi wanda yake yawan mahaukaci shari'ar musulunci ba ta aiki a kansa ko kun ba karatu masha Allah to barci in saqa in saqula wa tala in barcin yayi launi wa tala kuma ya tsawaita kun sa akwai yauni mai tsawo kuma akwai gajeren nauyi barci akwai nauyi mai ba barci mai yauni kuma akwai safasakon barci akwai barcin da kana gane abin da ke faruwa kuma wayin ma baka jima ba amma ba su gane komi kamar wanda ya ini daji da kwasa yana shuka asa in aka zuwa kwanda musamman ma ranar farko ko sai an ji jiki a gane to to irin wannan gaga in dan gwanta lum sai ya tayi ba sa wanda ke faruwa ba Allah ya datar da ku to malaka cewa bi khilafin nomit da sabanin barci bi khilafin au kasr ko kuma barcin ya takaita bai zaman to dogo ba shi ba gajere ba shi ba dogo ba shi tsakatsakiya ya takaita bi khilafin nawmil khafifi malace sabanin nau barci sako sako lejen barci wanda bai da gewa bai da girma wancan barcin mai yauni yana kai da wallah amma wannan barcin khafif baya kai da wallah fa innahu la yanqud malace an-nawmul khafif baya kai da wallah walau tsala ko da ko mutum ya jima shi na yin shi to kamar menene barci kar al-khafif sai mala cewa huwa alladhi yash'uru sahibuhu biman yadhhabu wa man ya'ti abin da ake cewa barci sakwa sakwa shine wanda barcin da mutum zai jin abin da ke kai da kawowa wani ne ya huce wani ne ya dawo wani ya dauki kaza wani hira da kaza kusa akwai wanda yana barci ko amma duk firar da kuke yi in ya tashi zai iya baku ita kaga wannan barcin nashi khafif ne bai yauni ba to irin wannan barcin idan kana da arwalla to baya kare maka arwalla idanun ka rumte ka rum amma kuma duk abin da ake faru duk abin da ke faruwa kana ji kai kwanan muzuru kenan ko akwai zan kwanan muzuru kai kwanan muzuru kenan eh wato idan yana rihe amma zuciya tana tana bude domin idan mutum yayi kwana ma zuciyar fara take yi idan mutum yayi barci zuciyarsa ita kanta tana kwana ta huta banda annabawan Allah su zuciyarsu ba sa kwana shi yasa ya duk abin da annabi zai yi mafalki akai wannan wahayi ne daga Allah subhanahu wataala amma ni da kai iga kai mafalki to dai guda uku ne mafalki bai hita daga cikin abu guda guda uku ko ya kasance mafalki ne ilhama ce akwai mafakin da ilhama ce tambihi ne daga Allah subhanahu wata'ala na cewa kaza da kaza zai faru akwai wanda in za shi a wani abu zai faru da shi Allah yana nuna masa haka ne yanzu misali irin sarkin misira da ya mafarkin shanu guda bakwai ramammu da shanu guda bakwai kosassu da shanu guda bakwai suna cin junansu me ya faru kaga wannan mafarkin ilhama ce da cewa a nan gaba a gona ba da zai zai faru akwai wannan mafarkin akwai wanda shi in akwai wanda in alkhairi zai same sa wallahi za a nuna mai mafarki zai gani yanzu ko misalin ba an yi da examining befe sai ba to wannan kawai Allah ya nuna masa ya samu kuma ya samu an kare kuma an nuna masa ya samu kuma ya samu mafalki na biyu shine abin da yake ran mutum so tari abin da yake cikin zuciyarka kana kana ganin shi a mafalki idan mutum dan siyasa ne to in ya kwanta kwana ba abin da yake gani sai hayaniyar kamfai sai ga su nan muke yi wasu wani majorite su wani opposition shi da yake gani saboda abin da kullun da shi ake kwana da shi ake tashi ko kun fahimta na'am in ko mutum ya zama to dan soyayya ne ko to in ya kwanta bacci ba abin da ke gani sai masoyiyarsa haka ne to ita ce yake gani idan ko manomi ne ko sai ta ganin kawai gashi nan ana ta noma abu yana cikin ruwan shigo ba ga bane idan dan yanzu misali akwai wanda shi ba gobe za a fara baka ba to yayi mafarkin an shirkala shi har yayi mafarkin gashi an fara ana ruta zaraba an fara jarabawa akwai yaran da yawa sun fara mafarki saboda abun yana yana cikin ransu jama'a ba haka bane akwai dan kaso da shi ya kwanta kai kullum yake gari ga gashi ta ciniki Ilyas na ta zauwa na go aga su ba da su kuma da su ko sa daga an dogo fasaje so da yawa in mutun na abun na cikin ran mutun ina ganin su abin da kuma daga shaidan shidan yana sawwara mutum wasu abai musamman ma irin abu ne zaman tuni tsoro aya shi da an biyo ka gida bata da bata da iyaka ga mutum bai da kai da maka duka wayannan daga shaidan ne Allah ya kare to shi annawul khafif shine wanda mutum ya san me wucewa da da zawwa to wannan baya bata arwallah wasaqil shi kuma barci mai yauni huwa alladhi la yash'uru sahibihi bidhalik shine wanda me yin wannan barcin bai gane waye tafi waye yazo bai ganewa sai ai je nazo gida nazo kanka ma na kira sunan ta kai ai ban sani ba to wannan barcin yana kare har wallah mala ce wa yahrumul al muhdath salati sallata haranta da wanda yake da hadasi mana wanda mazi yazo ma ko wanda yayi iska ko wanda yayi bawali wanda da yayi hadasi sallata haranta kansa sai in yayi tsarki yayi har wallah والطواف haka ma idan mutun yayi hadasi hadasi kashi biyu ne akwai alhadasu al-asghar akwai alhadasu al-akbar hadasu al-asghar shine iska iska da bawali da mazi wannan hadasu al-asghar ne alhadasu al-akbar kuma shine fitowar mani da jinin haila da jinin biki to idan mutun yayi hadasi to bai halatta gare shi yayi sallah sallah ta haramta akan sa sai in yayi tsarki idan mutum yana cikin hadasi to ba zai tsawafi ba yake wai dakin Allah ba zai yi ba shi yasa mata suka je aikin haji in mutum na cikin jinin biki jinin haila ba ta yin tsawafi za ta je ta yi sa'ayu bainas safa wal marwa za ta je ta yi jifa za ta je ta yi hau'arfa za ta je muzdalifa aje mina da ita aje mash'arul haram za ta kai ziyarat amma ba ba ta yin tawafi babu tawafi kun ba ci karatu masha Allah malace wasu judu tilawa da sujuda ta cikin karatun Qur'ani idan mutum na karanta Qur'ani to in kana cikin hadisi ba za ka yi ba wasu judu sahu da sujuda ta maramkanwa kai kana sallah sai ka manta wani abu to kuma sai ka tuna da shi lokacin da ka tuna shi kai baka cikin arwalla kai hadisi to wannan sujudar kayi ta ya haranta akan kayi ta sai in kayi alwala sannan karama wannan sujudar malace wa masul mushafi haka ma bai halitta mutun ya shafi alqur'ani ne girma domin Allah ya ce la yamassuhu illa almutahharu ba wanda ke taba alqur'ani sai masu tsarki kuskure ne mutun ya tabi alqur'ani baya cikin haramun ne inji wasu malamai biyadihi mutun ya tabi alqur'ani da hannunsa aw bi'udin ko kuma da sanda ka sa wata sanda ka dan tabo qur'ani ko wani ice ko wani abu ka tabo shi haka bai halitta inde kai baka da baka da tsarki yanzu sala ce wannan qur'ani ne wannan kuma albig bik ne ko to in baka da tsarki bai ma halitta ko haka kai ma alqur'ani ko haka ka tabe shi da sanda ko haka bai bai hidima ko kuma ci karatu mafhum masha Allah wala bi'udin ko malace wa hamluhu kun bai halitta ka doko shi cikin gidan shi asa cikin gida ka doko shi bi kharitatin ta hanyar abin nan abin da ya shafi eh kharita shine takardarsa ko kuma jakarsa kuma jakaratun mutun ya dauko sa ko kuma ya au illaqahu ko kuma mutun ya rataye qur'ani mutun ya dauko qur'anin takardun ko kuma gidan da kansa bai halitta ba ko kuma mutun ya rataya ya rataya shi alqur'ani mai girma ina fatan ku fahimta sai ce wai yuzul masul lawhi lil muta'allim wal muta'allim lil mu'allim wal muta'allim amma ya halitta wa malamin da yake karatu dalibin karatu ya shafi allan da aka rubuta alqur'ani mai girma ko da bai da arwallah kun ga wannan fallaci ta daliban ilimi da malamai su malamai masu koyar da mutane alqur'ani da dalibai masu karatun haddar allo ko da mutum bai da arwallah mala yace ya halitta ya dace ya shafi alqur'anin ba ne shi ala ghairi wudu'in ba tare da arwalla ba amma wanda ba malami ba ko dalibin ilimi to bai halitta gare shi ya taba shi bai da arwalla ko da Allah ne ma in dai an rubuta alqur'ani a cikin sa ba da cewa masul juz'i lil muta'allimi walau kana balighan da kuma taba juz'i guda ga wanda yake neman karatu ko da ya balaga shi ma ba laifi juz'i izibi 1 izibi 10 izibi 16 duka wannan zaka iya tabawa ko da baka da arwallah a matsayinka da dalibin ilimi kana bada karatu ko mace tana bada karatu tana hadda sai a ce dan tana jini shikenan ba za ta je makaranta ba za ta ci amma ba za ta dauki qur'ani kamil ba waki dai cikakken qur'ani complete ba zai yi ba malace wa yukrahu lis-sibyani an kyamati an kyamata wa yara masul mushaf al-jami' lil-qur'ani min ghairi wudu yara su su shafi al-qur'ani su shafi al-qur'ani wanda ya haɗe qur'ani kamili complete cikakke azib 60 wa an kyamaci karamin yaro ma ya taba bai da arwal bai da arwallah karamin yaro ma ba a yarda bai taba in baya da baya da arwallah wannan iya abin da aka haranta ne kenan ko so mu je fasli na gaba malace faslun afwan wa hamluhu bi kharita kharita muka ce nan abun nan ne eh tsummar sa tsumman da ake rubuta misali lokacin da ana rubuta Qur'ani saman saman takardu da makamantan wasu ababe ko sai wanda duka bai halitta ka tafi ko kuma gidan da ake sa Qur'ani shi kansa bai halitta ka tafi su ba ka wallahi malace faslun wa mujibatul ghusl arba'atun ababen da ke sa wanka na janaba guda guda hudu ne abinda ke sa mutun yayin wankan janaba injima ne ce guda nawa ne guda hudu wankan janaba shine wankan da ake yi dan samun dan ya halitta maka abinda abinda ya haranta maka malace na na fari inqita'u damil haij yankewar jinin haila idan mace ta yi jini kwana uku kwana biyar kwana bakwai kwana goma kusa har akwai masu kwana goma ko so in ta yi jini a wannan kwanakin sai ya doke mata ta yi tsarki ko za ta je ta yi wanka ne sannan kuma wannan wankan daga lokacin da ta yi shi lokacin ne duk abin da aka haranta mata zai zai halitta gare ta idan mace ta yi jinin jinin haila sai jini ya ɗauke mata amma ba ta yi wanka ba shin ya halitta mijinta ya zo mata ta yi tsarki jinin ya ɗauke amma ba ta yi wanka ba ya halitta mijinta ya yi kwanciya da ita masu wace bai halitta ba sai ta yi saboda shi wankan shi ne ke halitta ababen hukumar karatun ko? to idan jinin haila shi jinin haila jini da wanda Allah ya rubuta wa mata diyan annabi adam su dinga su dinga yin shi a kowane a kowane wata sannan kuma idan ana jinin haila ba a ba a sallah kuma ba a yin azumi sai dai idan cikin watan ramadana ne jinin ya zo miki idan kika ida jinin sai kin ramka azumi amma ita sallah ba a ramkwanta har yanzu akwai yaran da ba su fahimci karatu ba malam jamilu uwaye masu iya mata akwai sauran aiki gare su ba wuce kwana uku ba wani kira ne ina jin ko amarya ce gare sa ko wace ce yana tambaya wai mace idan ta yi jini ta ida sai ta rama sallah to ba dai a shari'a musulunci ba azumi kan ana ramkawa amma sallar ba a ramawa ya gabata uwaye ma za su dinga zama da diyansu suna tamba da shi uba namiji ba zai iya ba ko akwai kunya cikin abun amma ita uwa mace za ta tana iya ta nuna wa diyarta ga yadda ake yin tsarkin da sauran sauran ababen domin rashin tsabtace kai ta wannan hanyar yana da cikin abun da ke ke haddasa rashin lafiyoyi da yawa Allah ya sauke kaga wasu matan ma kasala ya musu yawa wata ba ta rabuwa da ciyin mara matsalar jinin ne ba ta tsarkake kanta da kyawu watan kuma ciyan kai watan gashi nan a rasa me yake damunta Allah ya sauke Allah ya kare mu wadan min nifas haka idan jinin biki da mace ta haihu to akwai jini da yake zawa bayan haihuwa wannan jinin yana alal aqal yana yin kwana wasu yana musu kwana 40 to duka wannan kwana 40 ba za ta yi sallah ba in ya zo tsawon ba za ta yi sallah ba amma azumi kan sai ta rama amma sallah ba za ta yi ba ko ba ci karatu ba a ramtar sallah malaci wal maut da kuma mutuwa to wace mutuwa idan mutun ya mutu ai masa wankan shine yake wajibi ko kuma in kai magawa wanka kai kai wankan shine wajibi idan mutun ya magawa wanka shi ma sai ya wankan janaba eh ita gawan karan kanta ai mata wankan sunna ce ba wajibi bane kun bace karatu daga in kai magawa wanka kai ma sai kami sai kai wanka wal janabatu da kuma janaba mala ce wahiya nawal janaba kashi biyu ce khurujul mani al muqaran lil ladhati al mu'tarati min ar rajuli aw al mar'ati min nawmin aw yaqdatin bi fathi al qafi didd an nawm mala ce fitowar mani wanda ake gwama yashi kasan gwama yawa cakudawa wanda ake hada sa ake muqarana sa compare da turanci shine muqarana shi da ake cewa gwama yawa da da Hausa wanda aka eh aya zakar da Hausa na bukata karatu ko eh ba san gwama yawa ba me sai kuke cewa cakudawa garwayawa akwai cakudawa kuma akwai goma yawa eh miye kwamfari a kwamfari a sefare shi ne bambantawa amma kwamfari da hausa goma yawa ne haɗawa a haɗawa da abu a daidaita su a shi ne ko masha Allah al-muqaranu lil-ladhat wanda aka hada shi aka gwamaya shi da jin dadi al-mu'tada wanda yake sananne na al'ada min ar-rajuli wal aw al-mar'a wannan mani ya fito ne daga namiji ko daga mace in har lokacin da mani ya fita ya ji dadi to wannan fitar maniyin yana sanya mutun dole sai yayi wanka kuma ba addibin cewa a kwana ne ko a farke mutum yana barci ne mani in ya fito masa to sai yayi wanka namiji ne ko mace eh namiji ne ko mace sai ai mun karanta hadisi satin nan na ƙarshe ko a cikin umdatul ahkam hadisin eh hadisin maimuna ne ko wace ce ba hadisin mai ba maimuna da bace ummu salma tace a kushin akwai inna allaha la yastahi min al-haqq Allah baya jin kunyar gayin gaskiya shin wai idan mace ta yi mafalki irin yadda namiji ke mafalkin yana saduwa da mace sai mace ta yi mafalkin ana saduwa da ta inda tashi za ta yi wanka sai manzo Allah ce mata na'am idza ra'atil ma'a eh amma da sharadi in har ta ga ruwa gabanta mu mace karatu masha Allah to haka idan mutun yayi mafalki ko a falke ne to wannan zai abin nan zai yi wanka diddinon kowa bayan barci wa qad tajibu al-ghusl li khurujihi min ghayri muqaranati al-ladhati ana iya wankan yana wajiba akan mutun ta hanyar fitowar mani amma ba tare da yaji dadin ba lokacin da mani ya fita shi bai ji dadi ba ta yaya misali malati misalu an yujami'a fayaltazza wa lam yunzil misalin mutun yayi jima'i da mace yayi kwanciyar aure da mace sai ji daɗi amma kuma har ya ida ba zai kawo ruwa ba ba zai inzali ba to sai bayan ya ida kuma summa yakhruju minhu almani sai ruwan ya fito masa qabla an yartasil kafin yayi wanka kaga lokacin da ruwa suka fito ba wani daɗi da shi ko baita to a wannan lokacin kuma dole sai yayi sai yayi wanka sai ma da cewa mughibu hashfatil balik da kuma koyuwar da kuma boyuwar kan kan azakarin baligi malaka wahiya ra'su zakari aw mughibuha mithluha mimma qatu'iha fi farjin azzakari namiji shiga cikin farjin mace ko da ko bai yi bai inzali ba ko bai ma yi jima'i ba ya sa ya fido to tunda wannan aikan ya shiga to wanka ya wajiba kansa mun fahimta fi farjin adami aw ghairihi a farjin dan adam ne ko kuma wani dan adam ashe da masu yin kazammai kusa akwai wasu mutane shashashu sakarkaru wawaye marar lafiya da suke zo ma dabbobi haka ne akwai masu zina da dabbobi ku fahimta ba akwai ko babu akwai mutanen da suke amfani da suke saduwa da dabba kai kaje duk matan da ke kasar gala haula wala quwwata ga sunan kamar su tukansu masha Allah ba ga bane san Allah duk matar da ke da kwai ko mutum ya rasa abin da zai zama sai dabba ai kaga wanda ya huta damsul bas wanda ya kamata a gashi likitan mahaukata tsakani da Allah na dabi'a ta dan annabi Adam bata bada wannan ba ko dabi'a ta dan annabi Adam bata bayar wa da wannan ba amma saboda wani neman wata biyan wata bukata wani ko ya zo majaka wani kariya kariya subhanallah wani tinkiya eh wani saniya wani godiya musibar ta yi yawa Allah ya sauwaƙe Allah ya sauwaƙe Allah ya sauwaƙe to shi kansa sai yayi wankan janaba duk da hukuncinsa a musulunci kisa ne duk wanda ya zo ma dabba a shari'ar musulunci kawai kashe shi ake yi kamar wanda yake zo ma dan annabi wanda ya zo ma mutum wanda ya luwadi ne shi ma hukuncinsa kisa ne me zo ma namiji hukuncinsa menene kisa kawai aka kashe sa shi da hukuncin shi to wa zai kashe sa ainihin ne alamun wannan toro ga su yake yanzu a duniya da muke raya wanda ya kamata su kashe su ga suna cikin wannan harakar ana cikin wannan rezon ko kun fahimta Allah ya sauke muna fata wa Allah ya shirye wa da su baki daya wannan musiba ce musiba ce musiba ce malige cewa au zakarin au au zakarin ko kuma unsa au zakar namiji ne ko mace namiji ne ko mace mace ta zo madaba kusa akwai matan da suke karne suke amfani da su nan garin an taba samu na mace ko shekara ce ba wata shekara ba shekara biyar dai ba sa kai biyar zuwa uku bi haka an samu wasu cikin ɗan ɗan cana ɗan daba mata ɗan daba da da da abin da yayi amfani da su biri ba ku ji wani labarin ba nan garin aka yi wani nan garin an yi shigo ban manta kaga irin wannan a musulunci kawai hukunci sun kawai tura su zahira ake saboda annoba ce wannan wannan annoba wallahi azim ire-iren wa'annan suke jawo na hushin Allah subhanahu wataala ce sa ya kamata ga malamai da ɗaliban ilimi a koda shi a dinga jayo hankalin mutane a dinga mutane za su fahimci addinin nan a dinga nuna musu farkin Allah subhanahu ta'ala. wai ku kusa yanzu karuwa da kungiya gare su sabbi sanjika gare su eh karuwa na da sandika kuma tsarin kundin tsarin mulkin ƙasar nan ya ba da damar yin haka ba ai idan ana sara a dinga dubin eh a suna da suna da ka suna da kariya suna da kariya suna da kariya abun abun akwai da ake yin sa ai kowa ya san abun da ke faruwa kawai dai jira ake yana jira sai an jira kawai Allah ya shi mana ruwan wuta daga sama ba sabbi suke jira ba ya kamata jagorin su ji tsoron Allah su dinga daukan mutafiya akan wannan mala ce wa illam yanzil koda ko da mutun yayi amfani dabbar bai inzal bai karuwa ba to sai yayi wanka wa tamna'ul janabatu mawani' al hadath al asghar eh hayyun aw mayit wannan abun rayaye ne ko mutacce ne dabbar da mutun yayi amfani da ita raye take ko a mace take to wannan sai yayi wanka sannan hukunci sa hukunci kisa ne a musulunci wa in lam yazil ko da bai inzari ba wa tamna'u al janabatu malace janaba tana hana mawani al hadath al asghar duk abinda hadasi karami yake hanawa hadasi karami mene hadasi karami shi da mutun ya iska ko ya bawli ko ya kashi ko shine hadasi karami ma ziyadati tahrim qira'ati al qur'an tare da ƙarin harancin karatun al qur'ani idan mutum yana da janaba to haramun ne inji malam yace karanta alqur'ani mai girma illa ayatan sai aya daya wa nahwi hada makamancin ayar abinda basu ba sa da yawa ala wajhi ta'awuz akan hanya ta neman tsarin Allah ya tsare ka kusa kullun ina fada ko jama'a na fada nace kada mutum ya zauna bai neman kariya wa kansa lokacin da da'awar izala ta shigo aka da cewa mutane daura layu da guru da kaho da duka haramun ne ko haka ne to sai a nuna musu mene da yake halal shi da kanta ayatul kursi kan ta qul huwallahu guda uku falaq guda uku ikhlas guda uku wannan in ka karanta Allah zai ba kariya baka bukatar kariya kowai dan annabi adam a duniya kun ba ji karatu Allah ya kare mu baki daya ma zai ce warruqa ko kuma mutun ta hanyar magani ta hanyar karatu dan ne su da mai samun lahiya wal istidlal ko kuma mutum ne ke cikin janaba sai ana gardama sai zai karanto aya sau da kawo hujja da ita shine istidlal kafa hujja da wannan ayar to ba lahi mala ce dukhulul dukhulul masjid shiga shiga masallaci ma bai kamata da wanda yake cikin janaba ya shiga masallaci wal muqsiti ko ya zauna a cikin masallacin sai mala ce wal ghuslu min al janabati mushtamilun ala fara'idil wa sunan wankan janaba ya tattara farillai da sunnoni wa fadai da kuma da kuma mustahabbai wankan janaba akwai farillai akwai mustahabbai akwai sunnoni tare da shi wajibi ne kuma kowa ya san wannan ku rike da kyau mala ce fa amma fara'iduhu fa khamsatun farillan wankan janaba guda biyar ne farillan wankan janaba guda nawa ne guda biyar mala ce na farin ni niyyatu raf'il hadath al akbar mutun ya niyyar doke hadasi bai girma shine janaba kai ne da gusar da janabar nan wannan wajibi ne farilla ne ta'mimu zahir aljasad bil ma'i mutun ya game jiki gaba daya da ruwa ka game jikinka ka hada jikinka gaba daya ko ina da ruwa wannan shi ma wajibi ne addal ku tuccuda ka tuccuda ka goga jikinka shi ma menene wajibi ne wa tahlilu sha'ri da kuma tsatsefe gashi mutum ya murkuza gashinsa shi ma wannan wajibi ne walmuwalat da kuma abin da ya shafi almuwalat gaggautawa mutum ya gaggauta ya yi sauri ya ida wannan wajibi ne guda nawa kenan niyya game jiki da ruwa tuccuɗawa takuɗa gashin kai sannan kuma mutum ya min yayi gaugawa ya yi da wankan janaba duk wanda ke wankan janaba bai san wa'annan ba to akwai matsala cikin wankan sa sai jima'a eh mun bace karatu ko mala cewa amma sunanuhu fa arba'atun sunna wankan janaba guda hudu ne farilla guda biyar sunna guda nawa mala ce albada'u bi ghasli alyadaini qabla idkhalihima fil ina'i mutun ya soma wanke hannayensa gabanin ya sanya cikin bucket kin da yake wanka da shi dai kenan wa masu simakhil uznil shafa ma batun kunne shi ma sunna ne wal madmadatu da kwarkwara baki mutun ya sa ruwa ya kwarkwara bakin sa wal istinshaqu da hatikewa guda hudu kenan na farin fara wanke hannaye na biyu shafa ma batun kunne kwarkwara baki da shakewa shaka ma hanci wayannan su farilla sunnoyi ne a cikin sai mustahabbai wa amma fada'iluhu fa sab'atu amma mustahabi ma ce guda bakwai ne ai yanzu wankan janaban nan fa akwai wasu ya shi ba kai kusan da gadan wallahi alazim akwai wanda ai yanzu sai ya shi ba ka ta ba ku labari ko mala abba wani gari da muka je wajen wa'azi cikin nan jihar bangayen garin har yanzu ina garin gari a ida nuna muka je wajen wa'azi da aka ida wata mace take tambaya tace wai mala ai wai sun ji wani malami ya ce wai in mutun yayi kwanciyar aure da mata ce sai yayi wankan janaba shi wankan janaba ba sai izina ake yin shi ba da akwai wanda ma ba su yin shi wallahi lazim akwai wanda ba su yin shi kuma yanzu ‘yan mata jiya ba sai da ake yi ba gai sai ɗan karin ba iya mai kwam eh ba su zo makaranta ba ko akwai ne ƙoƙarin sarfi shi wannan ilimin sarfi Allah ya ba su shi ilimin sarfi da ilimin mai kwam da ilimin yin uniform da ilimin zuwa biki waɗannan kan mata su sun samu lambar ya kamata ba sun ya ba su lambar yabo cikin wannan ɓangaren sun ƙware a nan amma dai addini ka sai a hankali Allah ya sauwake Allah ya sauwake to na fari mustahabbai at-tasmiyatu yin basmala to zaka ce bismillah kowa ya jiya a cikin zuciya zaka sauda ba a kiran sunan Allah a amma ke wayi wal baru bi ghasli ma ala badnihi min al-adha sannan kuma mutun ya fara wanke abun da yake a jikinsa na kazanta inda maniyin ya taba ko jinin ya taba sai ki fara wanke wanke wannan hurin ko kuma ka fara wanke wannan hurin ثم الوضوء sannan mutum yayi irin alwallar da yake sallah kamilatan cikakka marratan so daya wanki guda guda zaka ka wanke hannu ka kokura baki shaka mahanci wanke huska wanke hannu duka so guda guda zaka mala ce wayanwi bihi raf raf'a aljanabata an tilkal a'da zai kudurta zai kudurta cewa zai gudu kazanta ne akan wannan abun akan wayannan gabobin ثم إفادة الماء على رأسه ثلاث سنة متن يديبو روا يقلبو روا يزبا سمن كنسا سوق wannan mustahabi ne ثم إفادة الماء على شقه الأيمن سنة متن يزوا ruwa bangaren sa na dama قبل الأيسر gabanin ya wanke hagu wal bada'u bil a'la kuma mutun ya faro da sama qabla al asafil gabanin yazo asa wa taqlilul ma'i kuma in zaka yi wanka kai amfani da ruwa ɗan kadan ne ma ihkamil ghasl tare da kwarewa yin wankan yadda ya kamata bi kasar alhamdulillah ai itiqaniha ma'ana mutun yayi meriteki yadda ake yin ake yin wanka kuma yin shi bisa bisa ilimi Allah subhanahu wataala ya idatar da mu ya amfani da mu cikin abin da muka karanta nan ya kamata mu kwana abin da muka faɗa ya zaman to gaskiya Allah shi ba mulada kuskure kuma Allah subhanahu wataala watan ya yahe muna Allah subhanahu wataala ya datar da mu muna addu'a wa ‘yan uwanmu wani za su shiga jarabawa ta Baccalaureate Session Demil Ventura a gobe, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa alhayu alkayu, Allah ka san su kuma ka san niyya da buƙatar kowa, Allah ka shige musu gaba cikin al'amarinsu. Kandida ni har na daina diban salulama saboda mesajikin ne sun yi yawa na barin addu'a. dabarin addu'a to Allah ka san su wanda suka turo da wanda ba su turo ba Allah duka ka san su kuma ka san abin da suke da bukata kuma Allah kai ke bayarwa ba fa zan da jiri ba Allah ka ba su Allah ka ba su kuma ka sanya albarka a cikin abinda ka ba su wanda Allah ka kaddarta ba za ka ba su ba kuma Allah ka sanya hakuri a cikin zukatan su baki daya Allah ka sanya mu wanye da wannan duniyar lafiya ɗan biredi suke darar rizulta Allah ya sa mu ji alkhairi Allah ya sa mu ji alkhairi Allah ya datar da mu wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh